بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء والوالدات يحسن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإذا رادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون to بصير qala Allah subhanahu wa ta'ala man subhanahu wa ta'ala ce wal walidatu iyaye mata da suka haifi yaya al mudallaqatu daidai sun rabu da mazan su iyayen yayan nan da suka haifa wa gairuhunna ko ko wa'anda yake su da gargashin ismar mazan su wanda da su ne suka haifi yayan nan to lalle dai yauran ina aula da kunna su shayar da ƴaƴayensu fi hukumin lahi a yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wannan ana ba da labari ne game da tsarin Allah in kuma wani yana da nasa tsarin daban to ya kawo amma dai ya fita daga tsarin Allah in dai tsarin Allah ne za a bi to ga yanda abin yake yauran ina aula da kunna da an tarbiyata hunna domin su yara matasa a ce an yi tarbiyyar su wato haƙƙin sai ce li'anna tarbiyatahum li'anna tarbiyatahum dan tarbiyyar ƴaƴan nan da aka haifa bila banihinna da nonon iyayensu mata ya fi kyautatuwa gare su kaga nan ya gyara ko a lahu shi yasa can ma haƙƙin sai zamo ba wai gyara masa za a yi ba amma dai haka ya kamata a ce ya ce li'anna tarbiyatahum bi labanihinna aslahu lahu ya fi zamowa maslaha gare su saboda cikar ceto ma su iyaye ba mai ceto ga da ba mai tausaya wa da kamar su duk yanda wani ya kai ga tausaya wa yaro ba kamar uwar da ita ta tsuguna ta haife shi ba to wa haza habaru wannan labari ne da yasa wannan yana daga mujizar qur'ani yana daga mujizozin qur'ani abu ne da qur'ani ya faɗa shekaru daya fiye da dubu da ɗari hudu an samu wakacin da wasu suke ganin hanya kuwa ai a iya samun abin da zai tsaya matsayin iyayen mata ko matsayin nonon iyayen mata a wajen renon 'ya'ya amma sai gashi a yanzu wanda suka fi kowa gaba da qur'anin su ne suke fitowa suna faɗa cewa ai haka abin yake eh ba ba abin da ya fi ga ɗa ma- yaro irin nonon uwarsa ba mai kula da ɗa kamar uwarsa da yasa wannan yana daga mu'jizar qur'ani wa hadha habaru wannan an kawo shi da sigar labari al'amru ma'anarsa umarni cewa ko dole ne ya- iyayen nan su shayar da 'ya'yansu ga wadda take karkashin uban ɗan aurat iyatan labarin kana din ne liman kana da iyatan ko wadda take an sake ta sakin da yake za da akwai damar koma akwai damar ai komi a ya zamo ko ba abin da zai hana ba abin da zai hana a ce ta shayar da shi kama a ce mai kankanin nono ce idan mai kankanin nono ce wannan ya zama nuna nata ba isa dan to dole a sami wadda za ta shayar da dan wadda yake da wadan no- da wadda take tana da wadatar nono ko kuma wajen malikawa suka ce idan matar ta zamo maɗaukakiya ce maɗaukakiyar matsayi ce wadda kamar ta ba ta zama shayar da yaro to shi ma a sannan ya zamo ba dole ne ta shayar da ɗan ba wajibin uban ne ya suhurto wadda za ta shayar da ɗan wannan maganar haka take wajen malikawa shi yasa nan yana daga inda malikawa suka yi tasisin umumin qur'ani da urfu urfu abinda yake al'ada wato cewa al'ada ta yi tasisin umumin qur'ani amma maulanmu shau amadu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya yi raddi kwarai a kansa a wannan a jawahirul ma'ani ya ce wannan magana ta malikawa gaba daya ta kauce daga hujja abinda yake wajibi mace a dauka cewa mace wadda ta haihu ko ita yar wace ce dole ta zauna ta shayar da dan da ta haifa ka a ce akwai wata wadda take tana da wata daukaka da za ta shayar ba to koyaushe kamar musamman kamar irin wayannan munasabobin a zace ana maulidin shau tijjani da sauransu to amma galibi yakan zama akwai wasu bangarori da yawa na shau tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda ba a fito da su yanzu misali kamar irin zaben abban da ya zaba itiyara to shehi tijjani alfikihiyya dangane da fikihu kama a wannan matsalar da wasu matsalolin da yawa wanda sai da yamma suka yi rage musamman ya ware su yi littafi a kai da ce wani lokacin kamar irin wannan watan da ake zaman maulidin shehu tijjani a fito da irin wa'annan matsalolin a yi bayani cikakke akan muta ga mutane musamman almajirai iri na kaga sai a samu abin da za a kama ko yan sai zama an samu abin da za a kama a san abin ala basiratin wa ala hujjatin kuma a san waye shehu tijjani a wasu jawanibai da yawa a san irin jawaniban da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya da su malamin fikihu ne duk duniya an gama akan haka shi yasa a san irin gudunmawar da ya bayar a ilimin fikihu da irin masailul usuliya yadda yake fuskantar masailul usuliya masaloli na usulul fiqh da sauransu da a tsaya a fedewa almajirai da su gane yayan sai zama sun kara ilimi kuma sun kara sanin wane ne shehu tijjani radiyallahu ta'ala na masu da yawa sai zama wani lokacin abin da aka yi bara shi ake bana wanda aka yi bara wancan shi ake bana wanda aka yi bara bara bara wancan ma shi dai za a sake maimaitawa ba a kokarin dubo janibin janibin na shehu tijjani janibi ne babba wanda za a shekara ɗaruruwa ba za a iya karanta wa'yansu janiban nasa ba ko janiban wasu manyan a cikin tijjanawa manyan mabiya shau tijjani wanda suka ba da gudunmowa masalan a fikihu ko a nahawu ko a tafsiri shi kansa a fito a bayyana wanda suke muridai sai a sai su kara nutsuwa su san cewa lalle kan wata babban hanya ce gwajabe suka kama kan wani ya ringa nuna musu cewa ai hanya gata gata ne ga manyan manyan gwarazan mutane da suke kan hanya to wadda aka sake sake ba ne ko sai ya zamo wato ita an so ne a haƙƙinta mace wadda uban yaro uban yaron da ta haifa mijinta na da ya sake ta sakin da ba komai to ita wannan ba dole ba ne ta shayar da ɗan an so ne dai ta shayar sawa'un da hul'u ne au gairihi ko waninsa sai ba idan ya zama ita wannan wadda aka sake sake ba inin ɗan ba zai karɓi watanta ba wajibi ne a kanta ta shayar da ɗan da ba da lada daga dukiyar uban kuwa fa in udima idan ya zama shi uban ba shi da dukiya ko fa in adima in ya zama uban bai da dukiya to sai a duba idan yaron yana da dukiya sai a ɗauka a ringa biyan uwa kamar yadda zai zo nan gaba idan shi ma ɗan bai da shi ko zama daman uban ma babu shi uban ya riga ya mutu shi kuma ɗan bai da wata dukiya to wajibi ne ta shayar da ɗan kyauta kadda ce za ta saurari sai an biya ta haulai ne shekaru biyu kuwa kamilai ne cikakku amini shekaru biyu cikakku bi arba'atin wa ishirin shara shine wata ishirin da hudu da aka ce haulai ne ta yi a ɗauka cewa to ko wata ishirin ake nufi ko wata sha takwas a wata shekara ɗaya da rabi ma ya iya kiranta shekara biyu ya kusa to aka ce a'a nan ana magana ne akan shekara biyu cikakku watanni ishirin da hudu liman arada an yi rara'a ga wanda yake nufin ya cika shayarwa ga wanda yake nufin sha da ɗansa har ƙarshe haza hadduha wannan shine iyakacin shayar da yaro malamai da yawa suka ce ba daidai ba ne karahiya ne a ce za a shayar da yaro fiye da shekaru biyu wasu suka ce a yi haka ɗin ma yana kawo yaro ya tashi wawa ko mara cikakken fahimta yadda ya dace to inda tana zo in zauje ni in an sami jayayya tsakanin ma'aura game da muddata wanda ya ce a shayar da yaron har a cika shekara biyu to za a amsa masa lalle a amsa masa sai a shayar da yaron har shekara biyun cika ko wacce ta ce ita ɗanta sai ta sha da shi shekara biyu inda uban yake biyan ta yake ya ce shi gaskiya ba zai iya ba sai a ce a to bawan Allah ka daure ka karasa biyan ta ta kai shekara biyu haka nan idan uban ne ya ce ni ɗana sai kin shayar min da shi shekara biyu ita ko ta ce kawai don ba ka son aure ko ine zan zauna ina shayar da ɗanka sai a ce a to bai wa Allah ki zauna ki haƙura ki karasa ki karasa ya kai shekara biyu to an fahimta daga wannan an natin da ya zauna ibul fa'il sai zama da cewa ita shayar wannan ita shayarwa almuharrimata wadda take sa haramci wadda take sa haramci ita ce wadda take a shekara biyu shi yasa duk fuka hawul arba'atu dinnan suka tafi akan haka sai dai an samu kauli na Aisha radiyallahu ta'ala anha wadda take cewa ai shayar da babba ma yana sabauta haramci kamar yadda yake ya zo a hadisi ingantacce na salimu cewa manzo Allah ya kunci da haka to amma sauran malamai wasu dalilai ya sa ba su dau wannan hadisin ba na salimu amma Aisha ita ta dauka ta yi aiki da shi maulanmu shau ibrahim radiyallahu ta'ala mai ce shi ma ya sami izini ya aiki da shi aka tambaye shi to wannan shau kuma ma ya aiki da shi kenan sai ya ce a a ni ma wani dalili ne ya sa na samu na sami izini na musamman akan haka lalle ne ku bi yadda malamai suka ci to illa ba ba a isna da abin da ya haura shekara biyu idan yaro ya haura shekara biyu ya sha nonon mace to wannan ba a ce ta zama uwarsa ba sai dai anna ma ƙaraba shai'a cewa abin da yake dab da abu fada hukum hoto za a bashi hukuncinsa akwai ka'ida ta malaman fikihu ma karaba shay'a yuda hukumu abin da yake kusa da abu sai a bashi hukuncinsa wanda ita wannan ka'idar akwai matsaloli da yawa da suke shiga karkashin ta dan haka za a fitar matsalolin sun haura dubu sun haura dubu da za su iya shiga karkashin wannan ka'ida ɗaya daga ciki dai shine a nan cewa duk abin da yake to dab da abu lalle za a ba shi hukuncin sa to amma akwai inda yake malamai suke cewa a inda bai shiga ciki ba to ba za a ba shi hukuncin sa ba duk kusacin sa da abin matukar dai ba a ciki yake ba to nan fa ba zai taba daukan hukuncin sa ba shi yasa ka'idar ka'ida ce amma amma kuma tana da istisna'i ma'ana akwai wasu guraren da aka fitar aka ce a a nan ba za a tafi kan wannan ka'idar ba don kun an tafi a kanta zai iya bayuwa zuwa a ɓanna to shi yasa idan yaro yana ɗan shekara biyu da wata ɗaya ko da wata biyu ya sha nonon mace to duk da haka dai a iya cewa uwarsa ce saboda dan an ƙara wata ɗaya ko an ƙara wata biyu akan wata ashirin da hudu ai ba komai ba amma idan ya kai wata uku to fa tafiya ta fara tafiya a sannan sai a ce a'a ba uwarsa ba ce to wa annahu ya juzu haka nan kuma da aka ce wa aliman arada an yutimma rara'a haka din ya bayyana cewa ashe ya halatta an tun kasal muddatu a rage ce muddar amma zukira daga abin da aka ambata ya zamo gaba ɗaya ma shayarwar da za a yi wa yaro bai kai shekara biyun ba musamman an ga akwai maslaha akan samu yara su tashi da kibarsu da wayansu da cin abinci yaro tun yana bai kai shekara ɗaya ba ma amma ya sa abinci a gaba sai ya baka mamaki to irin wannan yana shekara ɗaya da rabi ma ko shekara ɗaya da wata ɗaya ko biyu dan an yaye shi to ai wannan shi kenan maslaha ce ita hukunta haka to wa alal maududu lahu rizquhunna kuma lalle ne shi uba al'abi uba da aka haifa masa da ya ba da abinci da tufafi ga su wa'annan iyaye mata da suke shayar da ɗa wannan ya fito fili ya nuna ashe kamar shi ɗa na ubansa ne ba na uwa ba ne ba na uwa ba ne don cewa kai mauludu lahu shi uban shi aka haifawa ba uwar aka haifawa ba ita uwar ita ta haifa amma uban ta haifawa id'amul walidati wajibi ne shi da iyayen nan da suka haifa masa da wa kiswatuhunna ittifatar da su ujratan lada alarara bisa shayarwa idza kunna bawa'ina inda suke a beban saki ne saki wanda yake ba'ini bil ma'ruf da abin da yake yayi daidai shari'a ta fuskar shari'a ta fuskar a duba a ga karfinsa ya ikonsa yake ta wato daga abin da alkali ya ga ya dace ya dora wa bihi wasu ya zama shi uban zai iya ɗauka abin da alkali in abin ya kai ga batun sai an je ga alkali abin alkali ya ga ya dace ya ce uban nan ya kawo saboda uwan na bukata shi kuma uban ya zamo yana da iko akan haka abu ne wanda yake ya fi karfinsa to la tukallafu nafsun ba ka sami uban da yake tayi ko kuma ya gagare shi amma ka ce kullum matar da take shayar da ɗansa sai ya kawo mata madara ta gwangwani da bita da kwai da menene ba kaga wannan daman katar kirgima ne Eh, wanda ko kuma da kira ke samu ya sha kuma ka tarke shi da wannan to ah, la tukallafu nafsu ba a dora wa kai illa wasaha sai fa abin da za ta iya dauka Allah ba cewa da bawa yi abin da yafi karfin sa daqataha wato abin da yafi karfin ta wato wannan kafa hujja ce kan ga waɗanda suke cewa shi da abin da Allah ya yi wa bawa takalifi an yi masa takalifi ne dan ya bi shi yasa wanda bai da ikon bi ba ta kalifi a kansa lil imtisali kallafar rakibu fa mujibun tamakkunan musibu ubangiji subhanahu wata'ala wanda yana duban duk abin da bawa yake aikatawa yawa bawa ta kalifi ne dan bawa ya bi shi yasa shi ke sai da iko sai wanda yake zai iya bin umarnin sannan ne ta kalifin yake hawa kansa la turawa walidatun bi waladiha a ce za a kwari uwa da ɗanta don ita ce ta haifa amma a ringa dora mata abin da yake cutarwa ne gare ta wannan ba daidai ba ne na hayo ko kuma ita kanta uwar kanta cutar da ɗan nata shi yasa wannan laturara mujmali ne saboda me ta yi zamo asalinsa laturarir ya zama kenan kada uwar ta cutar da ɗanta to shi akan haka ya fara kawo fassarar tasa wadda na fara kawowa akan cewa asalin salatu rarar ne to dai na ijimalin biyu nan ijimalin abin da ya kawo shi ta sarrafi sarful kalimati sarrafa kalma shi ya kawo ijimalin ana kalmar ma'anarta tana ɗaukar ma'ana ɗaya ne amma kuma yadda aka sarrafa ta sai ya zama yana ihtimalin ya zama fi'ili ne na fa'ili ko fi'ili ne na mafuli na hayo hani ne an taro raho daga a ce ta cutar da ɗanta ta fuskar ta na masa abinci ko ta bar kula da shi ko ta ce dole sai ta mai da shi wajen ubansa da alifaha bayan ko ya saba da ita a mai da yaro gidan uba yana ta kuka shi bai san kowa ba sai uwa to uwa katta irin wannan ta haƙura katta duba abin da uban ɗan yi mata katta duba abin da uban ɗan yi mata a ita ma dai ɗanta ne kuma bata san abin da zai a kunan gaba ba to ko kuma katta ce za ta cuci mijinta don ɗan nan nata ta san mijin ga yanda yake amma ta yi ta zakuro abubuwa daban-daban tana dora masa tanin ga fakewa da cewa to ai ba ga gada ai ɗansu take shayarwa bi an tatluba min shi ne ta nema daga gare shi yalzamuhu abinda bai lizimce masa ba mai daga arzikinta ko tufafinta wannan fa bisa cewa walidatun ɗin fa'ili ne wannan fa bisa cewa ita walidatun ɗin fa'ili ne ya zama bisa cewa la turarir kenan idan ko walidatun ɗin na ibul fa'ili ne yadda na fara kaddarawa kenan ya zama la turarar ne abinda ake nufi kada mijin ya cuce ta da sababin ɗanta wato ketara ce mai yawa a tamu nusa ketara ce mai yawa a tamu nusar ya fi sidira ɗaya an sake maimaita can ɗin malam yalzamhu bi an taluba minhum min min rizqiha to tun daga rizqiha wa kiswatiha wa hadha ala anna al fa'ilu wa in kanat wa in kanat na'ibahu wa in kanat na'ibahu idan ko na'ibul fa'ili ne ba na'ibatan din ma na'ibu na'ibahu fal ma'ana la ya ruru har zaujo bi sababi waladiha to nan ne ya dawo karatun tun daga wannan min din aka samu ketara mai yawa to biman ya hasha an tafka yana ta wani abu wajaba alaihi daga abin da yake ya wajaba a kansa daga abin da aka ambata min ha ko ya karba daga gareta ta ya ce zai karbe dan daga gare ta dan ya bakanta mata shi kuma ya ta take taken sai ya munana mata ai ta munana masa shi yasa ya sake ta to yanzu ita ma bara ya munana mata ai karbe dan daga gare ta gashi ko ta ce ta yadda za ta shayar da shi to duk irin wannan kada ai ba daidai bane wala yurara ba daidai bane kuma a cuci mauludun lahu uba da aka haifa masa da bi wala dan cewa an haifa masa da da sababin ɗansa a ce za a ɗau matakai na a matsa masa shi ma dai wannan mauludun lahu dinnan ta yi zamo fa'ili ne ko ya zamo na'ibul fa'ili in ya zamo fa'ili ne ya zamo shi uban uban yaron kada ya ringa fakewa da ɗansa ya cuci matan nan tasa da ya sake da suka rabu wadda ta haifi ɗan nan ya ko ya rage mata wani abu ko da sauransu duk abin da yake na fuskar cutarwa wanda zai fake da ɗan nan to kada ya yi hakanan kuma kada shi a cuce shi don cewa an haifa masa ɗa aita yau ko masa wasu abubuwa daban-daban wanda an san ba su dace ba an san ga irin halin da yake ciki ko ga irin halin da rayuwa take ciki amma da gangan a ringa yi a dacin ba shi ya wulakanta mu ba ya sako mana ya da sauransu to da a guji irin wannan a guji irin wannan to da aka rafa ɗan zuwa kowanne daga gare su wato da aka ce biwa ladiha nan kuma aka ce biwa ladihi sai ya zama an dangana ɗan ga kowanne daga cikinsu da farko an dangana ɗan ga ita matar nan kuma aka dangana ɗan ga shi uba mijin to dan a dawo kowanne a cikinsu ya tausaya wa ɗan ne kuma ya tausaya wa wanda zai kula da lamarin ɗan wa'alal warisi mislu zalik magajin uba idan Allah ya sa ba uba wato dole ne ya tsaya matsayin shi uba alwarisi lil'abi wa huwa sabiyu shine yaron wato bisa fahimta wasu malamai suka ce shi yaron ake nufi ala waliyihi yake da haka a kan waliyinsa fi a cikin dukiyarsa shi ma nan ƙetara ce fi malihi a cikin dukiyar yar to mislu zalik kamar wannan da aka ambata allazi alal abi abinda yake kan uba ga su mahaifan mata minan rizki na daga arziki da tufatarwa idan yaron nan ubansa ya zamo ya riga ya mutu to waliyinsa dole ne ya kula da matar da za ta shayar da shi wannan ta yaron nan da za ta shayar da shi bayan rada fisala idan iyaye suka nufi yaye ɗansu alwalidani iyaye suka nufi yaye ɗansu fidaman lahu yayewa ga ɗa ƙablal haulaini kafin a ce a cikin shekara biyu sadiran an tarari min huma alhali ko yayewar ta zo ne daga yadda daga gare su ittifaƙin dacewa sun gamu min huma daga gare su wata shawarin da shawara bai na huma tsakaninsu idan maslahar yaron ta bayyana akan haka ko don cewa maslahar yaron ta bayyana a sannan cewa ai ya dace a ce an yaye shi fala junaha alaihi ma to ba laifi a kansu dan sun yaye dan fi zalika a cikin yaye dan idza lam yarurra alwalad idan dai dan bai cutu ba idan dai dan bai cutu ba wa in rattumu an tastari'u auladakum in kuna nufin ayyuhal aba'u ya ku iyaye ku nemi wasu matan daban da za su shayar da 'ya'yanku marari a wasu iyaye masu shayarwa daban gairar walidati ba waɗanda suka haife su ba iza a bainal irra'a idan ya zamo iyayen nan da suka haifi 'ya'yan suka ce su ba za su zauna su shayar da su ba ko ya zamo shayarwar daga gare su ta wuyata sababin cewa nonon su ya ɗauke ya yanke ko ko suna son su yi aure suka roƙi uban yaron cewa do Allah ɗanka ka samu wata ta shayar da shi don so nake ni in gana ya aure to shi kuma uban ya ga to ai menene zai tsare ta ba su ya hana ta aure ya ga cewa to bara a samu watan ta ringa shayar da ɗan nan to haka ta aku fala junaha alaikum ba ku da wani laifi fihi a cikin wannan yin haka idza sallamtum ilaihin ma ataytu matka da kun mika musu abinda kuka yi nufin ba su arattum ita hulahunna abinda kuka yi nufin ba su daga lada kujarata ibrahim ko ka bi kawa iyaye mata ladon shayar da su din gwargwadon yadda suka shayar bil ma'arufi da kyautatawa bil damili da kyautatawa kadibin nafs kamar zama zuciya ta yi daɗi da wannan tare da farin ciki wal jamili da magana kyakkyawa ma amkana ɗiyan da ya imkani hatta yi mana har ya zamo an amince min tafridihin na daga a ce sun yi sakaci so da yawa bakar magana ko rashin magana wadda ta dace inda ta dace ita ta kan sa mutum ya bar wani abu wanda a ce ya dace ya yi in aka kyautata mutum magana ko aka fadakar da shi ko aka masa ita da tausasawa to so da yawa sai zama abu ba da yawa ya tsaya ya yi illa galibi mutane haka ne amma akan samu kuma wa'anda su yan kaɗan wato wanda su kuma ba kausa samsun aka yi ba ba za a samu su yi daidai ba yanda mutanabi yake faɗa wa war'un na dafi mauri isaifi bin ulamurin ron kawar isaifi fi mauri nada wanda ya dace a kyautata masa don a ga abin kirki daga gare shi to kuma wannan a ce za a tsananta masa cutarwa yake ba kaɗan ba kamar yadda wanda shi kuma sai an tsananta masa in ana son a zauna da shi lafiya shi kuma a ce za a tausasa masa shi ma cutarwa yake don ko shi ba za a samu abin da ake so daga gare shi ba sai fa ya ga tsananin sai fa ya ga tsananin to wattaqullah ku ji tsoron Allah dai da abin da za ku abin da dai dubawa zai yi to sa tsoron Allah a gaba bil muhafazati ta fasa kiyayewa bisa abin da Allah ya shar'anta game da lamarin yara wal marari da wanda ake shayarwa masu shan nono wa'alam ku sani da su kansu kuma masu shayarwa su matan da suke shayarwa su kansu matan masu shayarwa a ji tsoron Allah game da lamarinsu wa'alam ku sani an Allah cewa ubangiji basiru yana gani bi mata amaluna da abin da kuke aikatawa wani abin da kuke aikatawa to Allah yana gani la fa alai shau da abin da yake abu ya ga Allah fa yujazikum ne muku sakayya ala a amalikum bisa ayyukan ku wa huwa hassun wa tahdidu wannan ya kunshi fuska biyu kwadaitarwa ne cewa inda kun tsaya kun yi aiki na kirki to Allah yana gani kuma zai saka muku kuma ba da tsoro ne cewa in kun yi aiki mummuna to Allah yana gani za kuma ku ga mummunan sakamako daga gare shi to wallazina الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا Mm.
فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير
wallazi ne ta fona minku wayannan da aka karɓar ransu daga gare ku tas taufi ko tus taufa ajaluhum ake cika ajullansu minkum daga cikin ku ya zaruna azwajan ya zam sun bar mata a baya to ya tarabbasna su matan nan da aka bari a baya matan nan da mazansu suka mutu suka basu ana nema daga gare su cewa su zauna yanta zirna su sauraro bi an fusihin da kawunan su ba dahun bayan mutuwar mazan an nika su saurara kasu ce za su yi aure su dadda abin da yake jawowa zuwa ado eh, zuwa aure kamar yin ado da tufafin da yake abin rinawa da ake a ƙawata da shi ko tufafi rafi'in mai tsada wa in bi abiyara ko da fari ne ko da fari ne mai tsada to kasu ce za su yi ado da shi ko kar- karfen ado ba zobe ne ko munduwa kursin ko awarwaro ko da awarwaro ne wanda akan yi ma da itace to duk ba daidai ba ne da ta akan yi a- awarwaro wanda itace ne ake sawa a rarake a rarake a goge a goge mace sai ta sa a hannu to ko da irin wannan ne dai bai ba daidai ba ne ko kuma wanda aka yi na zinare ko na azurfa duk ba daidai ba ne to mhm, haka nan suke yi sa turare ko da ko turaren a cikin mai yake shi yasa man da yake da kamshi ba daidai bane kenan mace wadda take cikin takaba ta shafa hakanan kuma su ki- su bar yin kwalli sai fa in ya kama dole kamar zama in bata yi kwallin ba za ta cutu to wannan ta samu fatak ta hilu sai ta sa kwallin da daddare watan sauhu na haran ta shafe shi da rana wala wala ta haruju ita mace wadda take cikin takaba ba daidai ba ne ta fita larura ta ta sarrufe ha sai ko da larurar rayuwarta ya zama in ba ta fita ba ba abin da za ta ci dole ta fita to wannan ta iya fita na haran iya shi ma fa kar ta ce za ta je inda za ta kwana Um, duk abin da za a yi a ce sai ta kwana a wani waje to ta bar shi ta bar shi ta je dai da rana ta dawo da ranar wannan ya halatta ta da fatar ji'u ta dawo wata bitu fi baitiha ta kwana a gidanta inda fita din da ta dawo ta kwana a gidanta ala kulli halin inda yake ma akwai larura arba ta ashuri wata zauna fa wata hudu ashirin da goma da fa da da darare goma wata hudu da dare goma daga darare wannan danda wanda suke aka mutu aka basu alhali suna da ciki su idda su shine cewa su haife cikinsu kuma dangane da wani mata ne ku yange to su za su yi idda ne da rabin wannan wa ummul waladi mubtada ne ummul walada an hasayyidu mace wadda take baiwa ce ya zamo ta haihu da mai gidanta to idan mai gidan nan nata ya mutu wanda an an ce yana mutuwa ta zamo ya ko ko ya yanta ta sai ta yi istibra'i da jini daya in ta yi jini daya shi kenan ta iya yin aure ai za balaga na ajala hunna lokacin da suka kai ajalinsu in karar muddatu ta rabu sai na muddar sauraron nasu ta kare fala junaha alaikum ba laifi a kanku ayyuhal auliya ya ku waliyai wal hukam da masu hukunci fi ma fa'alna fi anfusihinna ashe kenan haƙƙin masu hukunci ne su tabbata suna kula da irin wannan inda da aka samu wanda suka ce su za su tafi da rayuwa musu addinin musulunci wanda suka shugabanni ashe haƙƙinsu a ce suna da ɓangaren da ke kula da duk irin wannan kamar mata masu idda a tabbatar sai sun gama iddarsu za su yi aure kamar mace mai idda ta kaba a tabbatar ba ta yi aure ba kuma ta zauna inda aka ce ta zauna ta bar adan nan da aka ce ta bari haƙi zuwa wannan mudda ya sa lalle a samu masu kula da wannan shi yasa ayyuhal auliya da ku waliyansu wal hukamu da kuma masu mulki da ku masu mulki fi ma fa'alna ba ku da laifi a sannan matukar sun kai wannan wata hudun da darare goma din nan cikin abin da suka aikata fi anfusihin a cikin kawunan su min ta zauje daga yin aure da abin da yake kasa da aure min ta zayyuna kamar su ado da barin ta kabar bil ma'rufi amma fa abin da suka aikata din wanda yake daidai a shari'a ba su ce dan sun gama idda to bara kuma su ringa abin da yake ba daidai a shari'a ba ko daya a wannan a kowane hali mutum yake yace zai abin da ba daidai a shari'a ba to ba za a lamince masa ba ba za a yadda ba na yunkiru sharu idan matan nan suka aikata abin da shari'a ba za ta yadda da shi ba wasu waliyai sai su hana su ko kuma hakimai masu mulki sai su hana su wa illa idan ku ba su hana su ɗin ba to za su su ma sun yi laifi shi abdullahi a ko'ina malami ne kuma mai wa'azi ne yasa yana dubo irin wannan cewa in fa suka zira ido kana wali mace kana ubanta ko kana wanta ko kana wani nata ka kyale ta ta ringa abin da ba daidai ba a shari'a ya za a yi to ka tabbata kai ma kana fadana ka laifin ka yi laifi ba haka aka ce ai ba lalle wanda ya ba daidai ba a hana shi a hana shi irin abin da ake ko ba daidan ba suna da yawa fa dan sannan shi Abdullahi yake faɗa cewa abin da fa ake ba daidan ba yana da yawa shi yasa ina waliyan suke ina masu mulkin suke lalle sai an tsaya tsayin daka a ga an hana wannan lalle ne a tsaya tsayin daka a ga an hana wannan to wallahi ma ta buluna ne ubangiji masani ne da abin da kuke aikatawa Allah yana sani da duk irin abin da kuke aikatawa alim masani ne bi bawadinihi da abin da yake badinan sa kaza wahirihi kamar yadda yake yasan zahirin sa fa alaihimul junahu ai fa da alaikum ne aka ce fa alaihimul junahu sai dai ma a ce fa alaikumul junahu fa alaihimul junahu ba fa alaihinna ba ai ba ba su ake faɗa da ba suna da laifi su da ma an san suna da laifi amma nan ana so a nuna su ma waliyan suna da laifi fa alaihimul junahu ba fa alaihinna ba to ولا جناح عليكم فيما حرمتم به من خدمة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا جناح ولا تعزموا ولا تعزموا ولا تعزموا ولا تعزموا عقودة النكاح حتى يبلغ الأجل حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
to wala junaha alaikum ba laifi akan ku maza fi ma arrartum bihi a cikin abin da kuka yi nuni da shi min khidmatin nisa'i daga neman auren mata fi iddatil wafati wanda suke cikin iddar saki an iddar mutuwa wanda mazan su suka mutu suka bar su awar dalakil ba'ini ko wanda suke cikin iddar saki wanda yake ba'ini sakin da ba magana komai banda wanda suke cikin saki idda saki race wai mace tana cikin idda saki sakin da yake ta yi mijinta da ya sake ta dan ya mai da ita to wannan ba kai ba wani turwaye ma gare ta ko turwayen ba ba ruwanka don matsayinta kamar matsayin mata aure ce yanda ba daidai ba ne ka ce za ka nemi auren mata aure ai wato ita ba wannan ba daidai ba ne ka ce za ka dunga nuna mata wani abu da zai nuna kamar kana son ta ba daidai ba ne ka kaulin rajuli kamar mutum ya ce ka lallai wancan kyakkyawa ce wa man ya jiru misla kowa zai iya samun kamata ai samun irin suwance yau da wuya aw yuhdi laha hadiyatan ko ya bata kyauta awa kanantum ko kuma abin da kwabo ya armatun kwabo ya fi amsu kuma zakatan kasu da nikahi hinna nufin auren su kwabo ya zuciyarsu ko cewa kuna nufin ku aure su mun gaida ta'ariri ba tare da kun yi jirwaye ba gare su ba tare da kun yi jirwaye ba gare su alimallah ubangiji ya san annakun sataskuru na hunna cewa ku za ku ringa maganganun matan nan a zukatanku bi ku da zukatanku faskuru hunna shi yasa don kun yi maganarsu a zukatanku ko kun yi tunani a kansu cewa ai ko za ku aure su sun gama idda wannan ba laifi ba ne kuna da damar ku yi haka walakin sai dai abinda aka ce ba ku da dama ku yi latuwa iduhun sirra ba daidai ba ne ku yi alkawari da su cewa in sun gama iddan za ku aure su wannan ko ɗaya ba daidai ba ne wannan aka ce majazi ne wanda yake ya ginu bisa majazi shi sirran din asali majazi ne anil wadai shi kuma wadin ya zama majazi ne anil nikahi kamar an ce la tuwaidu hunna nikahan ba daidai ba ne ku yi yarjejeniya da su bisa cewa in sun gama iddar ku za su aura bi ma'ana al'akadi ana nufin daura aura illa an ta kulu kaulan ma'arufa abinda dai aka yadda muku ku yi ku faɗi magana wadda ba ta ƙetare iyaka ba maganar da take an yarda da ita shar'an a shari'a minar ta'ariri shine ku ji waye gare su ku ji waye gare su yadda aka faɗa a baya cewa kai ai samun kamar kewa da wuya ko ai mai son auren ya samu kamar ki zai hana ya aura to da irin wannan ku a faɗa amma dai kan ku fito fili ku faɗa musu cewa kuna son ku aure su wala ta'azimu uqdatan nikahi ba daidai ba ku ce za ku yi kuduri bisa daura aure ai ala aqdihi ku yi kuduri bisa daura aure hatta ya bulugal kitabu ajala sai fa iyakan nan da aka ɗiba ta idda ta ƙare matan nan sun gama idda ma ku ci ba abinda aka ɗora musu aka rubuta a kansu min iddati na daga idda sai ya kai ƙarshe bi an yanta ya zamo ya ƙare walam ku sani an Allah ya lamma fi amsukum cewa Allah yana sanar da duk abin da yake cikin zukatan ku min al'azmi ala ma la yajuzu da kuke kudirin aniya bisa abin da ba daidai ba fazaru ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah an yi aqiba ku daga yi muku azaba idza azamtu ko ku kai niyyar aikata abin da ba daidai ba wa alam ku sani an Allah cewa Allah tabaraka wa ta'ala gafurun mai yawan gafara ne liman ya hazaru ga wanda yake kiyayarsa wa minhu man azama wa lam yaf'al yana daga wanda Allah yake gafartawa wanda shi ma za a ce dai ai ya ji tsoron Allah wanda ya niyyar zai shiga gadangadan akan neman auren mace wadda take cikin idda amma daga baya ya sake tunani cewa Allah fa ya hana Allah fa ya hana me zai sa in yi to shi ma da irin wannan tun da ya dawo daga niyyar tasa Allah zai yafe masa zai gafarta masa shi tallahi ya zama ko ya bar aikatawar dan tsoron Allah ya bar aikatawar dan tsoron Allah ba wanda ya yi niyyar ya fada sai ya ji labari cewa gidan ma da ta fito ga abin da mijin yake mata amma duk da haka ta bijire masa yanzu ni ma ita fi karfi na tun da ita gani ba zan ga wannan tsoron aljihunsa ne ya sa ya iya ya fasa ko to ba irin wannan ba wanda yake tsoron Allah ne ya sa ya ja da baya halim mai haƙuri ne la yu'ajilukum bil uqubati ba gaggauta muku azaba to alhamdulillah nan ne nan ne sunan ko la jana alaikum wa rahmatullahi